بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم لاربا بقوي بوتن ذي الحجة hijira tana da 443 wanda ya dace da shida ga watan bakwai miladiya tana da 2022 za mu shiga darasin tufatul hukam muna fasilin fi al'ikirar ko fasali cikin ikirari in an ce ikirari mutum ya tabbatar da haƙƙi a kan shi da bakin shi shine ma za ka jana al'ikiraru a na shuhu yin ikirari har ya fi shaidu yanzu misali mutum ne ya ce wannan gidan na bamawi ne da kan shi gidan yana hannun shi ya ce wannan gidan na bamawi ne ai har ya fi ba mawu ya zo neman gidan shi ya ce ba naka bane ya kawo shaidu adilai su zo su tabbatar da shaidan nashi kaga ikrarin aulamin ya faɗa da bakin shi har ya fuka kashi to shine yanzu ikrarin zamu karanta wa malikun li amrihi aqarra fi sihatihi li ajnabiyin uqtufi wa mali warisin fa fihi tulifa wa munfizun lahu li tumatin nafa ورأس متروك المقر ألزما وهو به في فلس كالغرما وإن تكن لأجنبي في المرض غير سليك فهو نافذ الغرض ولسليك أو قريب لا يرث يفضل ممن بكلالة ورث وقيل بل يمضي بكل هذه وعندما يؤخذ بالإبدال قيل بالإطلاق ولابن القاسم يمضي من الثلث بحكم جازم وحيث ما الإقرار فيه للولد مع غيره فليس فيه من مرض مع ظهور سبب الإقرار فإن يكن ذاك عن اختياري ففزو أقوك وانهراف يوكم له به وذو البرور يورم أتعنا؟ yace wa malikun li'amrihi wato zai faɗi sifan wanda ake kula da ikirarin shi wa malikun li'amrihi wanda ya mallaki al'amarin shi kage ya zama ba sahuhu ba ba mahaukaci ba ba yaro karami ba ba majuri ba ka gani ka san akwai wanda shi mai hankali ne balagagge ne rashidi ne amma kuma majuri ne ma'anar majuri ana bin shi bashi da ya kewaye dukiyarsa gaba ɗaya kaga wannan daban akwai kuma wanda ainihin sahubu ne ba zai iya kula da dukiyarsa shi bai zama kiman kuɗi ba wannan shi ba amma malikun li amrihi wanda ya mallaki al'amarinsa ya zamo cikakken mutum wanda yake da daman yayi tasarrufi al'amarin shi gaba ɗaya irin wannan akarra yayi furici fi sihati ko burcin nan yayi yana lafiya kalau ne ba wai ya kwanta rashin lafiya ba kaga in rashin lafiya za a tume shi da cewa wata kila yana so ya farantar da dukiyar ne saboda baya son magadan shi su gada to lafiyan shi kalau sai yayi wannan furicin da ajinabiyin ga wani bare ba dan uwan shi na jiki ba ba magajin shi ba wannan bare ne wani ne daban wanda baya tare da shi a yan uwantaka ko dangantaka sai ya furci ya ce abu kaza din nan ba nawa bane na wane ne to uku tufi za a bibi wannan maganar nashi za a tabbatar da wannan ikirarin ko bai da shaida za a ɗauki wannan abin a bashi yawwa yanzu misali gashi nan zahiri ya zo ya ce abu kaza na wane ne to yanzu ba ruwanmu da wani ina shaida akan cewa wai wannan abin na mutumin da shi da bakinsa ya zo ya faɗa ta ga yi al'ikiraru aula min shu to wannan kage ya ce li ajnabiyin ko to wa mali warisin abin da kuma mutum yayi ikirari ga magaji fa wanda ya ce wa wannan abin nashi ne yana ɗaya daga cikin magadan shi to anan fafihi uktulifa an yi sabani ciki wasu malamai suka ce in dai magaji yayi wa ikrari in ba shi da ba za a tabbatar ba za a kori wannan ikrarin wasu kuma suka ce a'a ko magaji ne tunda shi malikul amri ne kuma lafiyan shi kalau yayi ikrarin wannan abin na wane ne to za a bibiya ma'ana za a tabbatar to kaga an yi kaulani ɗaya sun ce za a kora ɗaya sun ce za a tabbatar ko to wamun fizun lahu mai zartarwan wanda yake za a tabbatar ɗin shi ma litu matin nafa shi ma ya kore tuhuma wanda suka ce za a tabbatar din su ma sun ce amma fa sai idan babu tuhuma na soyayya tsakanin shi da wannan din yanzu misali yana da gidaje yana da ƴaƴa kawai sai ya tara mutane ya ce to ko na mutu fa ban sai yadda ta Allah za ta kasance wa gida kaza din nan na ɗana wane ne sai kuma ya zama ana tuhuman soyayya tsakanin shi da wannan dan ko kuma dama shi kalala ne yace na kani na wane ne kuma ana tuhuman soyayya tsakanin shi da wannan kanin a nan wanda suka ce za a zartar ma suka ce ba zai yi ba tunda akwai wannan tuhuma amma babu tuhuma bangare ɗayan suka ce za a zartar shine wa munfizun lahu li tuhumati nafa a cikin bangare biyun wanda suka zartar ma sun kore tuhuma sun ce sai in babu tuhuma sannan idan mutum ya yi ikirari ko rasu maturukin mukirri ulzima ulzima za a lizinta wannan ikirarin ne fa a ra'asu maturukin mukirri a ra'asul mal na abun bari na wannan wanda ya yi ikirari yanzu misali ya yi ikirari cewa fa ko na mutu barista yana bi na miliyan biyar akwai miliyan biyar in shi a wurina kaga da bakin shi a faɗa ko to yanzu in ya mutu ba in ba ba gaba ɗaya aka tara abin da ya bari bai wuce wannan miliyan biyar din ba dole magada su yi hakuri a tattara ni kamar a hakura a ra'asul mal za a tabbatar da wannan ikirarin ba ruwanmu da cewa sai sulusi zai dauka sai kaza sai kaza kawai wa ra'asu maturukin mukirri ulzima za a lizumta wannan ikirarin ne a ra'asu ai ra'asul mal na maturukin mukirri abin bari na wannan wanda ya ikirari wahuwa biye fi falasin kalgurama wahuwa shi wanda aka yi ikirari biyi da abin da aka wani ikirari din zai zamo kalgurama kamar sauran mabarta fi falasin wajen tafilisa yanzu misali ya yi ikirari ya ce ko ya mutu fa akwai miliyan biyar na malam abdullahi a wurina kaga ya yi ikirari ga shaidu an tabbatar ko sai kawai yau sai aka wayi gari aka ce alajuwa ne ana mai tafilisa saboda masu bi bashi sun zo sun ce a sayar da kaya biya su kuɗin su kuma an san abin da yake da shi bai wuce kuɗin su ba sai hukuma ta sa aka yi gwanjan kayan shi to yanzu da aka yi gwanjan nan kai da aka yi wa ikirari da sauran masu bi bashi gaba ɗaya ɗaya kuke in an zo ta hasa za a yi da kuɗin ka na ikirarin da kuɗin su na bashi gaba ɗaya za mu haɗa sai mu duba nawa aka samu abin da ainihin aka siyar nawa zai iya biya misali an haɗa miliyan hamsin abin da aka siyar miliyan 25 kaga zai biya 50% saboda kowa rabi rabi za ba shar kai ma da aka yi ikirarin rabin za a baka ba za ta to ai kai yayi ikirari kai farin kudin ka ne ba ruwan kawai rabin za a baka aha wa huwa bi fi falasin kalgura ma ke wa in ta kulli ajnabiyin fil marad gairi sadiqin fa huwa nafizul garad can ba ya ce liwarisin ba to kuma ya ce fi sihatin ba to yanzu idan ya zamo wa in takun idan wannan ikirarin ya kasance fil marad yana cikin rashin lafiya ne amma ikirarin ya yi ajinabiyin ga wani bare ne wanda ba magaji ba mu fahimci zancen baren ne amma yana cikin rashin lafiya ya masa ikirari ya ce wannan abin nashi ne sai mu duba mu ga babu wani abokantaka tsakaninsu na soyayya sai aka ce gairu sabiqin ba aboki ne babu wani abokantaka tsakanin su kawai bare ne wani mutum ne wanda ba wani dangantaka na gado ba abokantaka tsakanin su sai ya ikirari yace abu kaza na shi ne to fa huwa nafidul garad wannan abin zartarwa ainihin bukata ne ma'ana za a tabbatar shi ma a rasulman kamar yanzu misali mutum ne yana cikin gida ba ana haka ba zai tashi ya haifafa a gida duk gari kowa yana ganin gidan shi ne sai karshen rayuwa bayan kwanta rashin lafiya ma ya kira jama'a ya tara kun ga gidan nan eh na wani ne baban shi da zai mutu ne ya bar shi amana a hannuna ko baban shi ne mun umra ya ce zauna iya rayuwa ta saboda haka ina mutuwa gidan shi ne to yanzu a nan sai muka duba wannan wannan magajin shi ne ba magajin shi ne akwai abokantaka tsakanin ba wani abokantaka to yanzu wannan za a zartar da abin da ya faɗan nan ko iya abin da ya mallaka kenan dole za a tattara a miƙa wannan wani abin shi wa in ta kulli ajnabiyin fil marad eh eh to sai mu duba akan me muke magana akan ikrari muke magana ko wa in yakun ikraru kenan to Allahu a'lam wa in yakun ko aha tunda ikrarun ai muzakkar ne ko eh wali sadiqin aw qaribin la yaris yabdulu mimman bi kalalatin guris nan in ba kuma tawo mun ce li ajnabiyin ko kuma gairi sadiqin ba to wali sadiqin idan ba shi da lafiya sai ikirari amma lissadikin ajinabi ne amma abokin shi ne an san tag friend din shi ne suna tare kawai sai ya ce guri kaza nan ko gida kaza na wani ne au ko kuma ba abokin shi bane amma karibin dangin shi ne akwai dangantaka amma layaris ba shi da gadon shi kaman kawun shi ne to wannan ikirarin ya ɗulu yana ɓaci amma mimman bi kalalatin wuris ga wanda za a gaje shi a matsayin kalala kalala a nan mutumin da bai da 'ya'ya mutum ne ya tsufa ya kwanta rashin lafiya ba ɗa ba jika in ya mutu ainihin bafannun shi ne ko kannen shi ne ko yayin shi wasu ne da za su gada kalala shine hausa suke cewa ana ci ana dariya Allah yana cewa kwarai kwa ya suka tuna kulli zawo fi kun fil kala nurun har kare su waladun wala hukukun kaga ai mutum zai ci yana dariya ba ubansa bane ba dan shi bane to irin wannan ne sai ya zamo ya mutu ba shi da ɗa ba jika sai ya ce abu kaza ya yanki wani abu mai kima sai ya ce li sadiqin da wani abokin sa ne au qarimin ko ya ce na wani dan uwan shi ne amma wannan dan uwan lahi bai da gado ai so da yawa zaka samu dan uwa ya bi taimakon ka ya bi kyautata ma amma bai da gado sai ka ga masu gadon ma gaba kuke da su sai ka ga nan dan kawun ka ne amma ya biya ma biyayya sosai shi kuma wannan gashi nan babban ka ne amma ko ga miciji babu yau da zaka mutu wancan ne zai cinye to a irin haka sai ya ce wai abu kaza din nan na wane ne dan uwa wanda bai da gado to za mu duba mu gani in dai ba shi da ƴaƴa magada gadon shi din a matsayin kalala za a raba ya dul wannan ikrarin ya baci saboda me saboda akwai tuhuma na cewa yana so ya rage wa magada abin da za su gada shi yasa yayi wannan ikrarin mun gane wannan ka gani sadiqin au qaribin kenan ko wakila man samu wani kauli aka ce bal a'a yamdi wannan ikirarin zai zarfi bi kulli halin a kowane hali in dai har ya yi ikirarin cewa ba magaji ba ne ko abokin nashewa ko ɗan uwan nashewa ko za a gashe shi kalala kaɗai kawai ainihin wannan ikirarin ya zarfi wa inda ma yukazu bil ibdali to yanzu anan kaga an samu kaulani ko kauli na farko aka ce idan kalala ne za a bata kagan ba kalala bane za a tabbatar kauli na biyu kuma aka ce za a zartar a kowane hali ko to shine yace wa inda ma yukazu bil ibdali yayin da aka dauki maganan wanda suka ce za a bata in kalala ne anan ma qila bil idlaqi su ma an rabu biyu kila an samu kauli aka ce bil itlaqin mutlaqan kawai za a bata ikrarin gaba ɗaya ne kauli na farko kenan amma wal ibn al qasimi ga Abdurrahman dan Qasim da aka yi wannan case din gaban shi sai ya ce eh bata wanda za a yi ba wai mutlaqan bane yamdi zai zartu mina sulusi daga ainihin sulusin abin da shi wannan mara lafiyan kaddara in ya mutu zai bari ne bi hukumin jazimi da hukunci wanda yake yanke in ka lura aka ce ai kalala za a gaje shi sai ya ce gida kaza na ɗan kawun shi ne ko gida kaza na abokin shi wane ne kaga maganan farko sun ce kawai wannan ikirarin barna ne batacce ne za a rusa ko ibn al-qasim ya ce za a rusa amma kuma in ya wuce sulusi ne za a rusa me hikima a ciki ai ko ma ba ikirari ba yana da daman ya yi sulusi ya ba wanda yake so ko ba ka ba yana da daukan yana da daman ya ce ma ba ma ya ikirari ba ya ce kawai in na mutu a kasa dukiya na uku a ba wa abokina wani kashi daya sannan magada su gaji sauran iya faɗi haka ma yayi saboda haka ibn qasim ya ce in yayi ikirarin a irin wannan halin na kalala to za a zartar daga sulusi ne in ya wuce sulusi abin da ya wuce shi ne za a bata amma za a zartar a sulusi inda in ka lura dama ai tuhuma ce take sa a kora rashin shaida ne yake sa a kora to yanzu a nan kuma in ma ana tuhuman yana so ya bashi ne sai mar ikirari sai mu ce to ai koma ba da ikirari ba yana da dama ya bashi sulusi saboda haka ibn qasim ya ce bi mina sulusi to waye zumal ikraru fihi lil walad yayin da kuma ikirarin ya kasance ba ma magaji ba ɗansa ya yi wa ikirarin ya ce wannan abu kaza ɗin na ɗana wani ne sannan kuma ɗan nashi ma gairi yana tare da sauran ‘ya'ya a cikin ‘ya'yan ne eh ba gairi tare da sauran ‘ya'yan yana da ‘ya'ya da yawa kawai sai wari ɗaya ya ce wannan abin nashi ne ko wani gida ko wani babban dukiya ko mota ko me falaisa fihi min marato yanzu anan babu mai raji da wannan ikirarin amma ma'a zuhuri sababin ikirari tare da bayyanan sababin ikirarin yanzu anan za mu lura da in ikirarin yana da sababi ba wanda zai raji za a tabbatar misali yaron nan jikan wani mai kuɗi ne shi kaɗai mamai shi ta haifa mamar babanta ya rasu ta gaji dukiya sai ta mutu ta bar wannan yaron nata dukiyan kuma yana hannun baban mun gane kaga an samu sababi ko baban kuma yanzu ba shi da lafiya sai ya ce ko na mutu fa gona kaza ko gida kaza na wane ne da aka zauna ya ce kwarai mamarsa ta mutu ta bar miliyan ashirin yana hannun baban kuma wannan gonar wannan miliyan ashirin din za ta iya siyan gonar nan shi kenan za a zartar saboda me saboda an samu sababi wanda zai tabbatar da wannan ikirari bayan yakun za ka aliftiyari idan kuwa wannan ɗin a bisa zaɓin shi ne ba wani sababi ba komai yana da ‘ya'ya kawai ya yi ikirari ma ɗaya daga cikin ‘ya'yan shi ya ce ko na mutu fa abu kazan nan na wani ne ai zai yi mallaka ba sababi ɗin zai yi wani ne ba shi kyauta zai yi ta wata hanya ya mallaka to amma uban da ya yi ikirarin nan kaga babu shaida kuma babu wani sababi to yanzu a nan ne za a duba a gani halin yaron fa zuƙu ƙuƙin wani rabin yukamu lahu idan yaron ya zama mai saba wa iyaye ne mai karkata ne tsakanin shi da ma ba daɗi kaga yadda saba wa iyaye ke amfani kwarai kuwa kullum tsakanin ki da uban Allah ya tsinya Allah amma tun da haka ne uban ya danne zuciyar shi ya faɗi gaskiya haka za mu ce ku duba fa baban nan baya son yaron nan amma da yake mutum ne na Allah kaga ya faɗi gaskiya saboda haka yuka mu za a zarta shine yuka mu laubi za mu hukunci da shi amma wa zulbururi fa me bin iyaye fa yura mu za haramta mar kace tab ayyaran dama cikin ba me bin ba sai ya ce tuhuma wata kila dan yana bin shi ne yace sai kara mar gado sai a watsar a sosai ma a ga yanzu a nan gashi wai saba wa iyayen da yazo zai amfani kuma bin iyayen da ake cewa abin yazo ya cutar da shi Thank you.